بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu wannan safiya safiyar asabar ta hudu ga watan rabi'in al-akhir shekara ta 1436 na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine 24 ga watan daya a shekara ta 2015 na lissafin miladiya a ci gaba da darasinmu na karatun da muke a littafin alfurqan baina auliya irrahman wa auliya shaitan na shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala za mu tashi darasi na 96 a makon da ya gabata mun tsaya inda malamin ibn taimiyya ke gaya mana cewa bai zama daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bautar Allah da kaɗe-kaɗe da raye-raye da fito da tafi ba haka ne ko? da har yake cewa walam yastami'in nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu alastima'i ghina'in qattu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba haduwa da shi da sahabbai akan su ji kida ba zama ibada ce a zauna a ji kida a yaba wa Allah a yaba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kida bai taba yin haka ba shi sahabbansa ba su taba yi ba ko da tafi ko da abin da ake ce ma duffa da ake bugawa ko kuma annabi sallallahu alaihi ba taɓa ruwaitowa daga gare shi da isnadi ingantacce cewa yayi abin da ake ce ma tawajudi na wajd na sufaye da suke yi mutum ko ya shauƙi ko ya faɗi ko ya wata rawa kamar yadda aka samu waɗannan abubuwa ɗin daga gun sufaye daga baya wannan maganganu malam ibn timiya yana yin su saboda a zamaninsa da zamanin da yake kafin nasa musamman a karni na shida da karni na bakwai wannan abun ya yadu a tsakanin sufaye a wancan lokaci kuma la'alla daga nan ne ya samo asali har zuwa yanayin da muke ciki a yanzu bal an rubuta littafai akan wannan matsala su a cikin littafan sufaye suna kiran wannan abun as-sama' as-sama' bil ain a ƙarshe ba sama'u ta sama ba as-sama'u in suka ce as-sama' to istilahi ne tam ne da abin da suke nufi da shi shine wannan a zauna a sa wani yana rera waƙe da sunan yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a samu kiɗa da rawa a ciki wannan an yi shi tun a karni na shida zuwa karni na bakwai din bid'a ce sabuwa da ta shiga cikin addinin musulunci bal wani bawan Allah da ya rubutu akan wannan abu yana cewa an rubuta littafai akan wannan sun kai sama da hamsin da wani abu ko da ke a wancan lokacin ma da yake rubutu kenan la'alla yanzu ba za su kasa haura ɗari ba saboda rubuce-rubucen da mutane suke sawa'un masu yabawa abin da kuma masu sukan abin amma dalilin da yasa la'alla ya karbi ma abun wasu daga cikin sufaye saboda an samu malamai daga cikin malaman sufaye sun karfafa abun kuma sun yi rubuce rubuce misali akwai abu nasirin as-sarraj ya rubuta littafin sa alluma a ciki ya ware babi babi da ya magana akan muhimmancin wannan asama din hadda kawo masa dalilai na cewa za a iya yin sa a shar'ance haka abdulkarimul qushairi ɗaya daga cikin shi ma malaman sufa ya karni na biyar ya yi zuwa na shida ya yi rubuce-rubuce musamman yana da risalarsa da aka sani mashuriya a risalatul kushairiya risala ce dama ita ce kamar ka ce kashin bayan harkar tasawufi na zamanin da ya zo a wancan lokaci har abin da aka yi ta amfani da shi daga baya akwai as-saharawardi yana da littafin awarif ma'arif abin awarifil ma'arif shi ma a ciki ya ware wani wuri da ya magana akan wannan kaɗe-kaɗe ɗin babba kuma wanda ya fi tasiri shine malam gazali abu hamid wanda ya rubutunsa a cikin ihya ulumuddin ya nuna muhimmancin wannan kaɗe-kaɗe ɗin da sunan zikirin Allah ko yabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har ya kawo masu dalilai a cikin wasu daga cikin alkur'ani wanda ba su da alaka da abin wasu dalilai kuma na hadithai rubabbu su kawo su ce ayi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi kaza an yi kaza babu kuma ɗaya daga cikin su da ya inganta kwata kwata annabi sallallahu alaihi wasallama la isharatan wala amran wala fi'lan minhu wala taqriran li fi'li ahadin min ashabihi bai taba umarni a yi kiɗa da sunan ibada a bautawa Allah ba babu inda mutum zai samu wannan to amma da yake su sun yadda da abin da suka tafi zuwa gare shi shi yasa za su yi kwakwale-kwakwalen su samu abin dalili amma babu abin da yake har misali usheri yana cewa daga cikin dalilai shine ayar ayar suratul zumar da Allah madauki ke cewa bashir ibad alladhina yastami'una alqawla to shi qaula din mustalah ne a zamaninsu in suka ce ƙaulu suna nufin irin wannan abun a zauna a yi kaɗe-kaɗe ɗin har suna cewa makaɗan a zamanin suna ce musu suna cewa mutum ɗaya mai irin wani ana ce masa ƙawwal idan za a yi wani biki sai a gayyato ƙawwal sunansa kenan ƙawwalu ya zo ya zauna ya kaɗe-kaɗe ana rausayawa haka har da malamai tare da cewa suna rubuce-rubuce da cewa daga cikin kamar ƙusheri ya ambaci wannan harkar ya ce ta malamai ce kawai su ma idan suka ware su kadai saboda ba sa san na ƙasa su gansu suna rausayawa wannan abin yana faruwa yawa akwai kisoshi da yawa kar mu bata lokacin mu akai wasu abun takaici wasu abun dariya da suke maganganu akan irin wannan abu wanda bai kamata a bata lokaci akai da a sakaice dai baya cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zaunar da mutane ana kiɗa a ce wannan ibada ake yi wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan wargi ne da kuma wasa da addinin musulunci shi yasa har ibn al-jauzi rahimahullah ta'ala yake magana akan al-ghazali yana cewa wahtajja lahum abu hamidin at-tusi yace abu hamid at-tusi dama shine sunan ghazali ko in ce abin al-kunyarsa dama tusi ne shi ghazali yace ya kafa musu hujja bi ashiya'a nazala fiha an rutbatihi fil fahmi yace shi Abu Hamid al-Ghazali ya kafa musu hujja da ce da halaccin ayi kida da wasu abubuwa na kafa hujja da ya kafa hujja da su waɗanda idan ka lura da wannan abin da ya kafa hujja da su wallahi sai da bawan Allah nan ya sako daga matsayin da aka san shi da shi na fahimta gunan in ka fahimci wannan zancen menene wani suka ne mai karfi irin na malamai cewa irin fahimtar da aka san gazali na da ita to in ka karanta maganganunsa akan halatta kiɗa da sunan addini to sai ka saukar da shi daga matsayin da aka san shi na fahimtar addini mun gane wannan zancen to maganganu ne dan abubuwan da suke faɗa fa har suna cewa irin wannan jin kaɗe-kaɗen na zikiri wai ya fi alƙur'ani daɗi shi gazali yana cikin da suka faɗi wannan a cikin ihya ulumuddin wai sun ya fi ƙur'ani tasiri a zuciya to shine wannan na faɗi wannan ne don a baya ba mu faɗe shi ba makon da ya gabata kuma sannan zai shiga mana mu ji irin abin da aka sani na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na me ake sauraro kuma me menene ake so yayi tasiri a cikin zukata ya haifar da sakamako mai kyau to nan ne zamu tashi inda yake cewa wa kana ashabun nabi nan ne ko yace wa kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama idajtama'u idan suka haɗu amaru wahidan minhum an ya ƙara'a walbaƙuna ya stami'u abinda sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suka saba yi shine idan har suka haɗu suna umartar ɗaya daga cikinsu ya yi musu karatu na alƙur'ani walbaƙuna ya stami'un sauran kuma suna ji misali wani haduwa ta hada mutane ko a majalisar su ko sun je wata tattaunawa ko wani ya gayyace su cin abinci a gidansa wanda yana cikin galibin haduwar da za a ga sahabbai sun yi to sai a ce da Allah malam wani mai daɗin karatu sai a ce da Allah karanta mana alkur'ani sauran kuma su yi shuru da khushu'i saboda waɗannan ayoyin su yi musu tasiri yace in zaka iya ambatar wani abu da sahabbai suke yi na haduwa ayi wani abu to wannan ne amma ba a zancen a rera waka sannan ma har daga baya aka samu ganga da kiɗa da rawa ballantana zamanin yanzu da badujala da kayan disko ana yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kalmomi kalmomin da wallahi wallahi kalmomin nan suna da hatsari ana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kalmomi na siffofin Allah kuma malamai kowa wai yana tsoron ya faɗi cewa wannan abun ba daidai bane in mutum ya faɗa za a ce masa baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an kira manzon Allah da Allah shine mai kaza shine mai kaza da siffofin da babu wanda ya cancance su sai Allah subhanahu wataala to wallahi wajibin malamai ne su faɗi wannan abun ba daidai bane domin su ita bid'a dama matsalar ta bata da linzami in aka sakar mata dama to ba abin da ba za ta yi ba to kuma wajibin malamai ne tun lokacin da aka fara irin wannan abu a faɗi cewa ba daidai bane musamman irin shirkar da ake samu a ciki to ballantana asalin abin dama ba shi da asali a addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ce wa kana umaru ibn al-khattab umar dan khattab radiyallahu anhu yaqulu li abi musa al-ash'ari yakan ce wa abu musa al-ash'ari abdullah ibn qais yakan ce da shi zakkirna rabbana tuna mana ubangijinmu haka umar yakan ce wa abu musa al-ash'ari ka tuna mana Allah ma'ana ka tuna sadda mu Allah subhanahu wa ta'ala fa yaqra wa hum yastami'un sai abu musa al-ash'ari ya karanta alqur'ani su kuma suna sauraro su Umar dan Khattabi radiyallahu anil jami' wa marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wuce bi Abi Musa al-Ash'ari da Abu Musa al-Ash'ari wata riwaya annabi sallallahu alaihi wa sallama da Aisha wa huwa yaqra'u suka ji Abu Musa al-Ash'ari yana karatu na al-Qur'ani fa qala lahu sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da shi marartu bika na wuce albari hata jiya jiya shine albariha na wuce jiya wa anta taqra'u na same ka kana karatu faj'altu astami'u li qira'atika sai na rinka sauraron karatunka fa qala sai abu musa al-ash'ari yace law alimtu annaka tastami'u ani ko da a ce na san kana ji la habbartuhu laka tahbiran da na kawata maka shi kaji sosai yadda ya kamata malamai sun magana akan wannan duk karatun da mutum zai yi ya kyautata shi don mutane su amfana ba matsala ba ne yau amma mutum ya yi don a yaba masa a ce ya iya to wannan shine wanda yake akwai riya a ciki amma ka yi karatu mai kyau don mutane su tasirantu ya haifar musu da tasirin da zai sa su kuka ya sa su tunanin hukuncin Allah ya sa su tsoron Allah ya sa su kwaɗayin aljanna ya sa su tsoron wuta to in wannan ce manufa ka kyautata karatun ka yi mai kyau kai ta juyi saboda mutane su samu wannan kushu'in a zuciya to ba riya ba ne in kai don a yaba maka shine riya take tasowa mun sani akwai abubuwa da da dama da mutum yakan yi su da wata manufa to muddin ba manufar a yaba masa bane wannan ba ta da matsala kamar yadda za a ce liman yana cikin ruku'u ya ji wani ya taho ya saurara kaga a cikin ibada ne ya saurara don wannan ya samu abu kaga ba za ka ce yayi ruku'un nan riya domin ba dan Allah ba mun fahimci nan manufarsa ita ce wannan bawan Allah ya amfana to haka karatun alkur'ani in ka yi dan wani ya amfana ka gyara shi ka yi mai kyau to wannan ba matsala ba ce to ita ce wannan abu musa al'ashari ke nufi ba tariya din ba yace da na san kana sauraro na da na kyautata maka shi kyautatawa sosai at-tahbir ma'anarsa dama shine tahsini da tazyini wannan a muslim ya rawaito wannan hadisi amma babu wannan lafazi na lahabbartuhu laka tahbiran din a muslim abu nu'aymin al-asfahani shine ya ruwaito shi a cikin abin nan mustakhraj dinsa abin nan abu ana abu nu'aymin yasa ko to haka ne a mustakhraj na al-sahih muslim na dauka abu awana ya kamata akwai abu awana yana da mustakhraj akan sahihi muslim tayyib to sai ke cewa ai lahassantuhu laka tahsinan da na kyautata maka shi kyautatawa kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu ya ce zayyinu alqur'ana bi aswatikum ku yi wa alqur'ani qawa da ado da sautin ku idan mutum Allah ya hore masa sauti mai daɗi da karatun alkur'ani to ya rika rera shi saboda tasirin da yake haifarwa a wajen sauraro za ka ga duk lokacin da mutane suke sauraron alkur'ani in har suna jin daɗin sautin da ake karantawa to za ga yana yi musu tasiri ana samu wannan ko ba a samu me yasa lokacin tarawihi wasu za ga suna bin masallatai wani ya bar masallacin unguwarsu ya tafi wani saboda ya fi daɗin karatu ana samun waɗannan idan mutum jin karatun ya sa shi don ya ji daɗin karatun don ya tasirantu ba matsala ba ne musamman idan wanda ke kusa da shi ko baya jin daɗinsa don ba shi da daɗi kana sallah kuma karatu ba daɗi yauwa amma idan mutum karatun yana daɗi za a ga mutum baya damuwa ko raka ko mai tsawon karatu amma daga an ce karatu ba daɗi sauti ba daɗi sai ga kowa sauri yake so a yi sauri a yi ruku'u to wannan ɗabi'a haka take kuma gashi ba ba bid'a ba ce gyara karatun a cikin alkur'ani a yi shi yadda ya kamata mai kyau domin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana zayyinul qur'ana bi aswatikum ku yi wa alkur'ani ado da sautin ku to idan mutum yana son ya rera wani abu to qur'ani zai rera wani abin da sama na ibn jami'a ka wannan zancen kenan cewa abin da aka sani sahabbai suna yi shine suna rera alqur'ani a tsakaninsu ba rera waƙe ko da na yaban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam musamman kuma a ce an sa hadda kida a ciki wannan baya cikin addinin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi amma alqur'ani wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi ko mutane su haɗu ɗaya daga cikin su rika karantawa kamar da muka gani sahabbai suna yi dan a samu khushu'i ba dan a wata manufa daban ba ba a tara alarammomi a biya su kuɗi na saukar alkur'ani ba wannan wata manufa ce kuma daban tare da cewa in zama suka yi don ƙarin tsoron allah ko don muraji alkur'ani misali musaffa ta ɗaliban ilimi masu haddar alkur'ani su zauna wannan ya karanta shafi ɗaya wannan ya karanta shafi ɗaya ko rubu'i ɗaya ko sumuni ba laifi ba ne ba bid'a ba ce a shari'ance mun gane wannan musamman kuma zai amfane su idan aka yi domin gyara hadda idan kuma aka yi domin a saurari karatun don a gyara halaye wannan duk ya halatta abin da bai halatta ba shine a mai da shi ta surar abin nan a ce kuɗi ake biya ko makamancin wani Allah sa mun gane amma asalin yin masaffa din ya halatta mun gane abin to a gyara shi da manufa mai kyau don a samu tsoron Allah don a samu abin da za a yi aiki da shi don zuciya ta raunana ba don jiki ya rausaya ba sai shi wa ƙala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lallahu ashaddu adanan ay istima'an Allah subhanahu wa ta'ala ya fi tsananin sauraro shine manan adanan yawa ai istima'an gashi ya fassara mana istima'an sauraro ila rajuli hasani sauti bil qur'ani min sahibil qainati ila qainatihi to wannan hadisi duk da akwai rauni a isnadin saka mai da malami ambata mana abin da yake faɗi shine Allah subhanahu wa ta'ala ya fi tsananin sauraren alkur'ani daga mutumin da yake kyautata sautinsa ma'ana arrajulu alhassan sauti wannan sifa ne duka mutumin da yake da kyakkyawan sauti bil to Allah ya fi tsananin saurarensa fiye da sahibil qainati ila qainatihi fiye da wani mutum mai wanda yake da mai kida yana sauraron kidansa kuma fi nan can ya mai kida yake jin kidansa idan mutum ya zauna yana da wata mawaƙiya ta ne masa waka kamar yadda yake a da can haka suke larabawa a samu wata mai waka tana rawa a gaban mutane ana shan giya ana samun wannan ko ya zauna ana ana masa kida yana jin daɗi to wannan irin jin daɗin da yake yi to irin jin daɗin da Allah subhanahu wata'ala yake in wani bawan Allah na karatun alkur'ani to ya fi wannan kun gane wannan zancen yawwa ma'ana yadda ɗan adam yake son ya ji kiɗansa a matsayinsa na mai sha'awar kiɗa to Allah subhanahu wata'ala ya saurari alkur'ani daga mutumin da yake da kyakkyawan sauti da alkur'ani ya fi wannan daɗin da wancan yake ji Allah sa mun gane nan yawwa to dai abin nan ɗin hadisin kamar da ya kawo a da'ifi ne ibn majah ya rawaito hadisin kamar da malam albani ya yi magana a kansa hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in daidai gashi nan a ƙasa وقال صلى الله عليه وسلم لابن مسعود عبد ال- آه، من زال صلى الله عليه وسلم يأتيه وعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن كرنتا من القرآن فقال سيتي أقرأ عليك وعليك أنزل ينزل كرنتا من القرآن باين قوى كيف أكسو كرأ القرآن لن أمانيكم إن كرنتا كان جي جي ابن مسعود يتيدش فقال سيتي إني أحب أن أسمعه من غيري ni ina so in ji ne daga wani yana karantawa wani ya nuna mana muhimmancin ka saurari alkur'ani shi yasa idan ana karantawar ake so ka bar duk abin da kake ka saurare shi wata rana wani na- wani yana tambaya wai ya halatta yana zaune a gaban talabijin sai ya sa sautin alkur'ani kuma ana kwallon kafa shi yana son kada kwallon ta wuce shi amma baya son comment- commentary din wasu ya ga ya ɓata lokacinsa da haka ya sa ƙur'ani yana jin ƙur'ani kuma yana kallon bal da sai aka baka kyauta alƙur'anin ba ko me zai hana a yi haƙuri a saurari alƙur'ani la'alla kana ji a hankali a hankali har bal in ta fita daga zuciyarka irin wannan kanka ma zuciyar da ta yi maka yana da kyau ƙur'ani mu girmama saurarensa ba abun wasa ba ne in kana da lokaci ka ji ka ga wani yana jinsa a rediyo ana hira ko yana tafiya yana ji kuma suna zance da wani ya kamata duk inda ba sauraren ake ba to a kashe tunda dai kai ka sa wa kanka duk inda kuma ake yi in ka san ba za ka zauna ka saurara ba to sai ka tashi amma ka zauna ana karatun alkur'ani kai kuma kana hira to ba a kyauta ba tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zai zaunar da sahabinsa ya ce ya karanta masa shi kuma ya ji to ya nuna wannan abun yana da muhimmanci ya kamata mutum ya saurara ya ji gashi shi aka saukar alkur'ani duk qur'anin yana kansa amma yace yana so ya ji wani yana karantawa saboda fa'idar yin haka din wa alaikum salam malam wani kuma yana karanta amma kuma ga kowa ne nasa amma kuma wani yana daga sauki hmm na'am kowa da qur'anin sai yana karanta hmm amma ɗaya daga ciki yana daga sauki idan ba a kan- kowa yana so ya karanta alkur'ani sai a sassauta sauti yadda kowa zai ji iya nasa saboda idan karatun wani na shiga karatun wani to ba za a fahimta ba idan ko ana yi domin a fahimta to ya kamata kowa sai ya zama ya sassauta sautinsa gwargwadon yadda zai ji kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai da ya ji su sun tashi suna rama sallah a bayansa wannan na daga sauti wannan daga sauti yace su saurara kowa ya sassauta sautinsa domin kada karatun wani yana shiga cikin karatun wani wannan yana da muhimmanci a lura da shi to ibn mas'ud yace fa qara'tu alaihi ai ka taba tambaya akan wannan ko yace fa qara'tu alaihi suratan nisa'i abdullahi ibn mas'ud yace sai na karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suratul nisa hatta tahaitu ila hadhihi al-aya har na kare na na tuke zuwa ga wannan aya fadin Allah subhanahu wa ta'ala yace inda yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida yaya abu yake idan muka zo da kai a idan muka zo da wato ga kowace al'umma muka zo mata da mai shaida kai kuma ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu zo da kai kana mai shaida akan wannan al'umma Abdullahi bin Mas'ud yana karantowa manzon Allah sallallahu alaihi yana karantowa yana karantowa har sai da ya zo nan da ya karanta wannan qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi hasbuk ya ishe ka ya isa ya isa ya isa ya isa fa'iza ainahu tadrifani min albuka sai gashi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwarara da hawaye saboda kukan da yake ya tuno za a zo da shi lan tashin alkiyama ya zama mai shaida akan mu baki daya wannan abun sai ya yi masa girma a zuciya har ya zub da hawaye qur'ani ya amfani ko bai amfani ba? to wannan amfanin shi ake so a samar a zukatan mutane dangane da jin qur'ani ka ji ƙur'ani kai kuka ka zub da hawayenka saboda tsoron Allah saboda fata da sha'awar da kuma ƙaunar abin da ke cikin abin da Allah maɗauki ya faɗa na ladan da za a samu wannan shine maqsudin ƙur'ani ya layyana zuciyarka ya sassauta maka zuciya tausasa maka ita ta yi laushi maimakon taurin kangarewa da taurin bijirewa ta samu tausasawa ana karanta alkur'ani kana jin wannan gaskiya ce Allah ne ke magana maganar Allah ce wannan ba maganar dan adam ba to wannan abin yana da muhimmanci in dai za a karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya kuka to waye- waye kamata kuma bayan sa ai mu ya kamata shi fa an gafarta masa da abin da ya da wanda bai ba da haka ba tsorata ce to amma duk da haka yana tsoron wannan rana da za a zo a tsaye da shi a matsayin shaida to mu ko fa ba mu da tabbaci irin yadda yake da shi kuma ga zunubi kullum muna yi mu saurari alkur'ani mu ji abin da zai lausasa wato zai sautata- zai lausasa mana zuciyarmu domin mu gyara ayyukanmu to mun fi bukatar sa sama da kowa Allah ya fahimtar da mu yace wa mithlu hadha sama to irin wannan sauraron huwa sama'un nabiyyin shine sauraron annabawa wa atba'ihim da mabiyansu kama zakarahu Allah fil Qur'an kamar da Allah madauki ya faɗa a cikin alkur'ani mun fahimci wannan irin wannan sauraron na a saurari alkur'ani ba babban malami ya zo ya isa yara suna rera masa waƙe da kiɗa sai kuma addini ake yi wannan ba shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni ba kuma bai taɓa yin sa ba duk wanda yace annabi sallallahu alaihi wannan ƙarya yake masa yace faqala Allah madaukaki yana cewa ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا wannan shine abin da Allah ke so menene Allah ke cewa ula'ika waɗannan da aka ambata a suratu maryam ne bayan Allah madauki ya bada sunayen annaba wa dhkur fil kitabi wane wane wane ambaci annabawa daban-daban to bayan ya gama wannan sai ce ula'ika waɗancan da aka gaya maka dinnan alladhina an'ama Allahu alaihim su ne wanda Allah ya ni'ima a kansu minan nabiyyin min ta bayani ce ma'ana na daga annabawa min zurriyyati adam daga zurriyar annabi adam wa mimman hamalna ma'a nuhin da kuma zurriyar waɗanda muka ɗauka a cikin jirgin ruwa tare da annabi nuhu da aka yi tsufana wa min zurriyyati ibrahima man yana nufin an faɗi annabawa na wancan baya an faɗi kun ga ai an faɗi kamar annabi Idris wa dhkur fil kitabi Idris ko shi kaga daga cikin zuriyar annabi Adam yake kafin annabi Nuhu annabi Idris ya zo kaga shi yasa sai aka ambaci shi shi a cikin zuriyar annabi Adam sannan sauran an samu wanda aka ambata daga zuriyar annabi Nuhu bayan an yi tsufana sannan kuma daga zuriyar annabi Ibrahim sannan daga su ishaqa su isma'il wadhkur fil kitabi isma'il kaga shi ne daga cikin zuriyar annabi ibrahim yake sannan kuma sannan yace wa isra'ila da kuma annabi yaqub domin akwai annabawa kuma daga cikin sa har zuwa zamanin annabi isa ga zakariya an ambace shi ga maryam da haihuwar ta da tewa annabi isa duk a cikin wannan siyakin na suratu maryam ai ambace su ko to wannan shine abin da yake nufi wasu daga wancan zamani wasu daga wancan zamani wasu daga wancan zamani waɗannan to Allah ya yi ni'ima a kansu sai ce wa mimman hadaina da kuma waɗanda muka shiryar da su wajtabaina kuma muka zaɓe su yace waɗannan halin su shine idza tutla alaihim ayatul rahmani in aka karanta musu ayoyin Allah mai rahama kharru sai su faɗi ba faɗuwar shauƙi ba wace iri sujjadan yawwa faduwa dan an ce wato kharra shine mutum ya yayyo daga sama yayyo ƙasa ba ya saki jikinsa ya faɗi a matsayin bai san me yake yi ba a'a ya sunkuyo ya sa goshinsa a ƙasa wannan ita ce ake faɗa a ƙur'ani kharru sujjadan wa bukiya sai su sako ƙasa su faɗi suna masu sujjada suna kuka wannan ita ce siffar annabawa ita ce siffar mutanen da suka bi su amma wadda mutane suke yi saboda sun ji an ambaci Allah ko sun ji an ambaci wani abu dai da ya daga musu zuciya sai a samu abin da ake ce ma wajdu a samu shauki a faɗi wannan abin na taɓa gaya mana asali kamar da malam ibnu taymiya ke ambata a cikin wani littafi nasa as-sufiyatu wal fuqara yake bada asalin sufanci daga inda ya samu asali a garin basra yana bada labari an an fara samun irin waɗannan abubuwa daga wasu daga cikin tabi'ai daga baya-bayan zamani da in an karanta alkur'ani a sallah sai a ji wani ya sheka haka ya faɗi saboda tsoron Allah da ya kama shi to daga nan wasu suka fara samun wannan abu shine har yake cewa wannan abu da alheri ne da sunna ce da an same ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sahabbansa ba a samu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna irin wannan abun an abuci Allah mutum ya faɗi ba wannan abin ba a same shi ba amma an same shi a zamanin tabi'ai to kuma daga nan sai abu ya wuce ba iya qur'ani ba in sun wani ya ji an ambaci Allah kawai daga an faɗa sai wani ya ce ya faɗi ko an faɗi an yi wani abu ne na zikiri to yanzu wani shehin sa ma za a faɗa kawai sai ya faɗi ko ɗora hannunsa a ka wai ba a faɗin sunan shehin sai an ɗora hannu aka da makamancin waɗannan irin jahilcin dai da za ka ga wasu suna yi da bidiyoyi Allah subhanahu ta'ala ya shiryar to abin da aka sani daga annabawa shine idan sun ji alqur'ani kuka suke yi su yi sujada su bauta wa Allah subhanahu ta'ala shi yasa wannan gurin yana cikin wuraren sujadar su abin nan tilawa idan mutum ya karanta ko ya ji an karanta suratu maryam kenan wa qala fi ahli al-ma'rifati dangane da ma'abuta ilimi Allah subhanahu ta'ala ya cewa wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق idan suka ji abin da aka saukar wa manzo wani yana zancen ruhban qissisina wa ruhban da Allah madauki ambata a suratul maida dalika bi anna minhum qissisina wa ruhban wa annahum la yastakbirun wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqqi yaquluna har zuwa ƙarshen abin da Allah maɗauki ba mu labari dangane da su cewa in suka ji abin da aka saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kun ga wannan fa ana zancen ahlul kitabi wanda suka san littafan baya suka san attaura suka san injila daga cikin muminan su in suka ji ana karanta alqur'ani zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to su ma me suke yi sai ga suna hawaye sai imani cewa Allahu akbar wannan abin mun san irinsa shine abin da yake faɗi a nan wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum sai kaga idanunsu tafidu suna kwarara min ad-dam'i min hawaye mimma arafu sakamakon abin da suka sani min al-haqqi na gaskiya da suka ji ana karantawa wa madaha subhanahu ahla hadha as-sama' Allah madaukaki kuma ya yabawa ma'abuta wannan sama'i din wani irin sauraron eh bima yahsulu lahum saboda abin da ke faruwa gare su min ziyadatil imani na karuwar imani a waqshi'rari aljildi da kuma takurar fatar jiki wa dam'il aini da kuma wato hawayen ido Allah madauki yayi ba musu faqala inda yake cewa Allahu nazzala ahsanal hadithi Allah ne wanda ya saukar da mafi kyawun zance babu zancen da ya fi alkur'ani daɗi duk ɗan adam kowanne yare zai amfani da shi yayi wani zance to bai kai alkur'ani daɗi ba bai kai alkur'ani kuma kyau ba kyan zubi balaga fasaha duk abin da za a faɗa ba zai kai na alkur'ani ba duba alkur'ani shi kaɗai ne littafin da da za ka ɗauke shi garin karantawa sai ka cire wani abu a cikinsa sai ka ji cewa ba abin bai daidai ba ko mai ka rage ko harafi ɗaya ne sai ka ji abin fasaha ta ɓaci balagar ta ɓaci ka mayar masa kayansa ka karanta yadda yake sai ka ji abu ya daɗi kana yin kuskure a cikin karatu shi yasa sai ka ji wani kamar an tsikare shi ko an soka masa allura ko ba haka bane ya ka ji mutum ba zai ji daɗi ba daga an ce wani ya kuskure alkur'ani shi yasa yake yake da buƙatar a riƙa gyara wa mutum idan ya kuskure alkur'ani to sai ce Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban a matsayin littafi mutashabihan mai kama da juna masaniya wanda ake maimaita shi shine masaniya abinda ake yawan maimaitawa ayoyi da yawa a cikin alkur'ani za ga akwai suna da kama da juna saboda ana yawan maimaitawa akwai wannan ayar ta yi kama da wadda ta wuce a sura kaza to ga ta nan ma an faɗa a sake maimaitawa haka nan kissoshin da ke ciki sai ga an faɗi isar annabi musa nan an faɗe ta a nan an faɗe ta a nan an faɗe ta a nan ka gani lafuzzan ana maimaita su labaran ana maimaita su awamir ana maimaita shi ne ma'anin masani taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum fatar jikin waɗanda suke tsoron ubangijinsu taqsha'iru tana takura shine idan suka ji alqur'ani shi yasa yace minhu ai sakamakon jin karatunsa idan suka ji sai kaga fata su ta takura jiki ya sanyi tsikar jiki ta tashi saboda mai tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya karu imani ya karu kuma so da kwaɗayin abin da za a samu na lada shi ma ya karu a zuciya sun matalinu juluduhum wa qulubuhum sannan sai fatar jikin nan nasu ta yi laushi hakanan wa qulubuhum da zuciyar ita ma ta yi laushi ila me ila zikirillahi zuwa ga ambatan Allah menene ambatan Allah anan da nassin alqur'ani ambatan Allah ana nufin alqur'ani mun fahimci wannan domin zancen alqur'ani ake shi sa ambatan Allah shine mafi abin nan alqur'ani shine mafi girman ambatan Allah ba abin da zaka karanta na ambatan Allah irin alqur'ani ka karanta alqur'ani kai ta karanta alqur'ani yafi duk zikirin da zaka yi mun fahimci wannan tare da cewa zikirin shi ma akwai mahallinsa akwai inda ake yi to amma qur'ani shine sama da kowane zikiri babu zikirin da ya kai shi to ya ce wa ƙala ta'ala Allah maɗauki kuma ya ce innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum mu'minai fa kawai su ne waɗanda idan aka ambaci Allah wajilat qulubuhum sai zukatansu su tsorata su raurawa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan in kuma aka karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imanan sai ta kara sai wannan ayoyin su kara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma su masu dogaro ne ga ubangijin su su waye su allazina yuqimuna as-sala su ne masu tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa suna bayarwa suna kashe kudin su daga abin da muka bayar ba su ma'ana suna bayar da dukiyarsu ta zakka ko sadaka sakamakon abin da ko daga abin da muka ba su Allah ce ula'ika humul mu'minuna haqqa waɗannan su ne muminai na haƙiƙa ya bawan Allah shi idan kana so ka zama cikin muminai na haƙiƙa to ka zama cikin masu sauraron ambatan Allah masu sauraron alƙur'ani kuma ya zama cewa wannan yana maka tasiri a zuciya in an karanta ma alƙur'ani zuciya tana rawa mu yanzu da yawa muna ana karanta alƙur'ani ko a sallah din kaga mutane da yawa ayoyin qur'ani ba sa sa su kuka amma da ana alkunuti ko ana addu'a allahumma kaza allahumma kaza sai ga wannan ya fi sa sai ga mutum yana kuka kamata a ce qur'ani ya fi sa mu kuka ka ji abin da allah subhanahu wa ta'ala ya ambata na daɗi ka sa ran za ka samu ka ji abin da ya faɗa na azaba waɗanda za a kai fatan baka ciki ka ji tsoro in dai manzon allah sallallahu alaihi wasallam zai kuka saboda ya ji an ce za a kira shi a kafa shaida da shi idan mu dan me mu ba za mu kuka akan abin da wato Allah subhanahu wataala ya bada labari ko ya magana a cikin alqur'ani dangane da abin da yake da alaka da mu ba Allah Allah subhanahu wataala shi gaba yake cewa lahum darajatun inda rabbihim su waɗannan mutane suna da darajoji inda rabbihim Allah zai jera su daraja daraja daraja wa maghfiratun da kuma gafara daga ubangiji wa rizqun da arziki karimun na karimci mai karimci Allah subhanahu ta'ala zai basu Allah ya bamu wannan rizki to sai ce wa amma wannan to shine sama'i na shari'a in an ce wancan na bid'a a zauna ana rerawa da kaɗe kaɗe bid'a ne to wanne ne na sunna shine sauraron alkur'ani ko ka zauna a gida ka sa kaset ka ji ko ka ɗauko ƙur'anin kai kana karantawa ko wani abokinka ya zo maimakon ku hira mahaddacin alkur'ani ne ta ce da Allah a ɗan rera mana ma saboda mu ji wannan qur'ani ya mana tasiri a zuciya shi kuma ya kyautata sautinsa domin ya amfane ku ba matsala ba ce mun fahimci wannan insha Allah to sai ce wa amma sama'ul muhdath amma shi wannan sama'i wato wancan da muke magana akai fararren nan da aka farar da shi a cikin addinin musulunci sama'ul kaffi wad duffi wal qasbi walƙasabi wato sauraro ko abin ji da ake saurarensa na tafi shine alkaf wato na kiɗa da hannu shine kaffi wa duffi ko kuma da duffa wadda za a kada wannan gangar ko bandiri da ake kiranta walƙasab ko itatuwa ko kara na akwai abin kiɗaye da ake kamar kara ko ana kwakwalarsa yana ƙara to shi ke nufi anan to duk irin waɗannan falam takuni sahabatu wattabi'una lahum bi ihsanin wa sa'iril akabiri min a'immati ad-din yaj'aluna hadha tariqan ila Allah tabaraka wa ta'ala yace wannan abubuwa din to da ibn jami'a nan yanzu da me zai haɗu inda zai lissafa mana wannan sunayen hmm? sai ya gaji ko da gangar badujala da sharewa da me kuma da begilan da mene da piano aha da jita da raya algaita duka duk waɗannan abubuwan da za a ce duk a lissafo su a ce ambatan Allah za a yi bautar Allah Allah ake so ya bada lada kuma a yi masa kiɗa da waɗannan abubuwan to duk wannan shine sai ke cewa falam takuni sahabatu wattabi'una da sahabbai da tabi'ai lahum bi ihsan masu bin sahabban kenan da kyautatawa wasa'iru al-akabiri da sauran manya-manya min a'immati dini na shugabannin addini irin su imamu na maliku abu hanifata al-imamu shafi'i da al-imam ahmad bin hanbal da manyan malamai su al-auza'i abdullahi bin mubarak sufyan bin uyayna sufyan thauri da manya-manyan dai waɗannan bayin allah to waɗannan mutane ba su kasance shine ma'anan wannan falam takun ma'ana ba su zama ya ji'aluna hada suna sanya irin wannan hanyar ta kaɗe-kaɗe tariƙan ilallahi hanya ce da za a kai wato da za ta kai mutum zuwa ga Allah ba wala ya uddunahu min alqurabi wat ta'ati kuma ba sa lissafa wannan a matsayin hanyar neman kusanci zuwa ga Allah wat ta'ati da kuma da'a bal ya uddunahu min albid'i dukkaninsu sun hukunta wannan abun cewa bid'a ne to don Allah wannan addini ne wanda waɗancan mutanen ba su yi ba zai zama mutane addini yanzu idan imam malik a zamaninsa ya ce a manifta da afil islami ko da ke cewa abin nan ina magana nan tasa manifta da afil islami bid'atan yaraha hasana duk mutumin da ya fito da wata bid'a yana ganin ta mai kyau yace faqad za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wasallama khana risalata duk mutumin da ya fito da wata bid'a ya sa ta a wannan addini na musulunci to kamar ya tuhumi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da cewa bai isar da manzanci ba ya yaudari Allah subhanahu wata'ala akwai abin da ya boye bai bayyana wa mutane ba domin ko Allah madauki ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina a yau na cika muku addinin ku na cika ni'imata akan ku na zabi musulunci ya zama addini akan ku addinin ku to shine da imam malik ya karanta wannan aya sai ce fama lam yakun yawma idhin dinan la yakunu yawma dinan duk abin da bai zama addini a wancan zamanin ba wani zamani zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace to a yau ba zai zama addini ba yau din wace yau din tasa zamanin imam malik a karni na biyu farkon karni na farko da zuwa karni na biyu a nan ya rasu shekara ta 179 al-imam malik ya rasu to shi ya faɗi wannan maganar cewa duk abin da bai zama addini a zamanin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba zai zama addini a zamanin sa ba to ballantana zamanin mu kuma wani abu ne za a ce bai zama addini hatta a zamanin Imam Malik ba nan shine abin da ma Ibn Taymiyyah ke gaya mana hatta su Imam Malik ba su dauki wannan abun a matsayin addini ba to yaushe wani kuma zai zo hadda kokowa da fada to wa ya ce ba za a ambaci Allah ba wa ya ce makarka ambaci Allah amma ban da kiɗa in ka yi da kiɗa ku to ka fito da wani abu a addini wanda ba a cikin addini ba wannan kuma shine abin da ake cewa bid'a kuma Allah ba zai karba ba sai ma mutum ya Allah madauki ya azabtar da shi Allah tsare mu daga wannan abu to shine sai yake faɗin cewa a bal ya'uddunahu min al-bid'il mazmuma suna lissafa wannan a matsayin bid'a ce abin zargi hatta qala shafi'i har al-imam shafi'i yana cewa خلفت شيني خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن في كنا جاء مغنى إمام الشافعي شيء أنسى مو أبو أزام ننسى كما جاء أبن ديتي أكي yace khallaftu bi bagdada na baro ba a bayana a bagdada zaman da ne a bagdada na fito daga bagdad na bar mutane na bar wani abu kai shay'an ahdathathu zanadiqatu wanda zindiqai suka faro shi ana kiransa at-taghbir sunansa taghbir taghbirin nan shine wannan sama'in a zauna ana kida ana zikirin Allah zikirin Allah da kida ko yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kida yace na bar wannan abun ana yin sa a Bagdada yasudduna bihin nasa anil qur'an suna kange suna amfani da shi suna hana mutane karatun alkur'ani in ji wa in ji al'imamu shafi yau shi al'imamu shafi iya rasu shekara ta ɗari biyu da hudu bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam yau rabon mu da shi nawa hmm? dubu ɗaya da ɗari biyu da nawa hmm? dubu biyu da ɗari biyu da wani abu tsakaninmu da imamu shafi'i fa kawai shi ne yake faɗin wannan abun ya baro bagada da an fara shi kuma zindiƙai ne suka fara kun ji ba ni na faɗa ba in ji imam shafi'i su a zindiƙai in aka tambaye ka waye zindiƙi me za ka ce a'a su eh asali ya samu asali ne masu karanta wani littafi yawwa farisawa ne da ba su yadda da musulunci a matsayin musulunci ba da suka shiga musulunci suna ga da ƙarfi suka shiga suna ɓoye da aƙidarsu ta addininsu na da sannan kuma suna cikin musulmi wani su ake ce ma zindiƙai shi ne har al'imam malik yake cewa zindiƙi abin da ake nufi da shi shine abin da allah ya kira munafiki ma'ana duk siffar zindiƙi ita ce siffar munafiki da allah mu ɗauki ba mu labari ma'ana wanda mutumin da a zuciyarsa kafirci a bayyana kuma imani shi ake ce mu zindiki to wannan zindikan su suka fito da wannan kidan suka sashi a musulunci in ji al'imamu shafi'i mun ji wannan zancen? to in ji al'imam a shafi'i sai ce wa auliya Allahi amma su waliyan Allah al'arifuna masana Allah ya arifuna zalika sun san wannan abu wa ya'lamuna suna sane anna lishaytani fihi nasiban wafira cewa shaydan yana da rabo mai yawa a cikin sa kuma ku duba ku ne yanzu me ake hmm? ana tika kida kai kidan kana jin sa sai dole in ba shaydanu ba ba masu zuwa su saurari wannan abu riddiddiddidd kuma a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake yabawa ba yadda za a yi mala'iku su saurari wannan su rubuta ma lada akai dole ya zama cewa aljanu ne yan nanaye za su tsaya su ci gaba da ji kuma a rubuta maka alhaki Allah subhanahu Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu Allah ya fahimtar da al'umma su dawo kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi wannan hanyar ba ita ce ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba maganar wasa ba ce mutum ya tsoratar da kansa ya wa kansa wa'azi ka tambaya ka gani a yanzu in da fa su malaman suna cewa haramun ne wai amawa su yi wannan abu ma'ana waɗanda ba masu ilimi ba abin da suke nufi su kawar da su sai malaman in sun buye suke yi saboda ba sa son hatta a wancan zamanin ɗalibansu su gansu suna rausayawa suna wannan rawar to amma yanzu malaman da malaman ba sa yi ko sun koma gefe idan daga yanzu saboda mai tasirin da'awar sunna cin nasarar fa da aka yi a ilmantar da mutane sunna an ci nasarar da mutane da ba su fahimta ba a da wannan abun ba a kunyar yinsa amma yanzu zai wahala ka samu yanzu sai aka bar wa yara amma ba za a hana yaran a ce ba kyau ba da wahala ka ga dai malami nutsatse a gari ya zo yana tika rawa a cikin masu rawa ko suna yi ya kamata in mutum ya yarda da abun ya fito shi ma yayi a gan shi yana tsalle yana buga kirjinsa yana faduwa haka mutum ya zubda mutuncinsa saboda wannan hanyar ba ta manzon Allah ba ce sallallahu alaihi wasallam ka kaddara yanzu waye zai kawo a zuciyarsa dan Allah a ce ga annabi ka tuno ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan abu ai bai dace ba kun fahimci wannan abu zuciyarka ta suranta maka a ce gashi ana kida da sunan Allah kuma a ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ce a ce ka suranta a zuciyarka cewa zai rawa ai ba zai yi ba kai kanka zaka ce wal iyazu billahi to abin da zaka ce wal iyazu billahi a dangana annabi dan me zaka yi ko ka bar yara suna yi kuma a ce ta hanyar samun lada ce Allah subhanahu wataala dai yake tsaba na yawwa sarki ko sarki ne sarki mai sarauta ta al'ada ta gargajiya wadda da muke cewa sarakunan gargajiya da asali sarakunan musulunci ne to a ga mutum kuma ga rawani amma yana ci karawa ai kaga bai dace ba to wannan asura irin tamu ta yanzu fa kenan to ballanta na ka tuno cewa wannan abun wai har zaka kafo dalili daga sunna ka ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya taba yi wai har wai har gwadansa ya fado daga bayansa a wani hadisi ribabbe da suke yawo da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke wa alaikum assalam
na na shaida hakan misali kamar na nan uguwar sai suka kawo masallacin bakin titi na'am sai a kashe fitila sai a bar wutar gasa mai biyan kuje na'am
dattawan nan sai su tafi can su tafi inda ba a san su ba yawo su Mm.
sai kaga mutum yana ɗaurewa mandirinsa a bayan keke haka ko wani ya sa yara su ɗaura masa ɗauki Mm.
ƙarshen abin da yaran za su yi sun je bakin Mm.
kuma sai su ba su kuma sai su je sai su koma Mm.
da lokaci kuma yi sai zama to ƴaƴansu suna koya Mm.
sai suke hana ƴaƴan nasu suke gwanin sauran sauran 'ya'yan gari wanda ba nasu ba har daga wani ya inkari ya ce dan me su za a bar su su yi ya hana 'ya'ya kuma ba za su bar ƴaƴan su a yana cikin abubuwan dama da harka ce ta malaman da suka karkace za ga da'iman sun fi sa 'ya'yan wasu su bautar da su akan nasu 'ya'yan yanzu waɗanda suke- za ka ji suna hana waɗa- su- an- suke ba da umarnin ai wannan abun ka je ka ga 'ya'yansu suna karatu wannan a london wannan a ina ne wannan a ina ne su suna so su zama mutane amma 'ya'yan wasu an bautar da su wannan shine dama abin da mutane suka saba yi Allah subhanahu wa ta'ala zai sauke amma da yanzu mai tafiya daga wata unguwa ya tafi wata unguwar a unguwarsu sai a kira sallah bai shiga masallaci ba amma ya tafi ungu- wata unguwar don ya ji kiɗa har eh, wani malami da ya rubutu akan wannan yana ba da labarin wani mutumi saboda wai ba shi da lafiya kafarsa ba ta iya ba zai iya tsayawa kafarsa dogon doguwar tsayawa ba idan aka kira sallah sai zo masallaci ya zauna ana jam'i shi a zaune yake sallah saboda ba shi da lafiya to amma duk nan da aka sa irin wannan sama'in ana kiɗa sai ya miƙe tsaye na takawa farillarsa ta ubangiji ya tsaya gaban ubangiji ya yi wai saboda allah ba da uzuri in ba lafiya za ka iya yi ya zauna yana sallah a zaune amma kuma wadda bid'a ce alhaki zai samu a kanta ba zai samu lada ba ya tashi yana bugawa saboda a ce dai shi ma ya yi musharaka an yi da shi to allah maɗauki ya kyauta ya ce lallai shaidan yana da wato nasibi a wannan ya ce wali hada taba minhu khiyaru man hadarahu minhu shi yasa fiyayyu da zababbu da mutanen kirki na daga cikin wanda da suke halattar wannan irin kaɗe kaɗen suka tuba wa man kana ab'ada anil ma'rifati wanda ya kasance kuwa nesa yake da ilimi wa an kamali wilayatillahi da kuma kamalar walittakar Allah subhanahu wataala kana nasibu shaytani minhu akthar za ka ga cewa rabon shaidan a cikinsa ya fi yawa mana an fi samun rabon shaidan tare da shi wa huwa bi manzilatil khamri to mu tsaya nan ko mu koma ma dai mu dauko tunda lokaci yayi da inda yace wa awliya'ullahi al'arifuna ya'rifuna zalika wa ya'lamun sai mu dawo daga nan wuri insha Allah Allah sa Allah sa ana fahimta ko to Allah madauki muke roko ya tabbatar da mu akan abin da yake shine na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ba na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu ta'ala ya kade mana shi wanda kuma suke kan wasu abubuwan da su haka suke ganin shine daidai muna fata Allah madauki kimsa musu fahimta cewa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi wannan da suke yi domin tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai waɗannan abubuwa din ba wanda ku ke san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamata a ce ya lazimci abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi Allah muke roƙo ya ƙara tabbatar da addinin musulunci da musulmi cikin natsuwa da kwanciyar hankali Allah ba mu zaman lafiya Allah sa mu kaunaci junanmu wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik